بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata daren laraba 22 ga watan sha'aban shekara ta 2020-1447 bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya didi da goma ga watan biyu shekara ta 2026 miladiya idan ba mantawa mun tsaya darasi na bakwai a wannan littafi mai albarka na waza'ifu ramadan za mu tashi darasi na takwas a wannan masallaci mai albarka na hidaya da ke kundila gandin albasa inda muke cikin faslun fi fazilil ashir al-awakhir min ramadan fasalin da yake bayani akan falala ta goman karshe na ramadan to za mu tashi daidai gabar da mala yake cewa a shafi na 60 daidai paragraph na uku inda yake cewa wa min hal i'tikaf yana daga abin da ake so a goma ƙarshe a yi itikafi fa fi sai haini ana aisha radiyallahu anha ya zo a bukari da muslim daga nana ya Allah ya kara mata yadda ta ce annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana ya ta kibul ashra al awakhir min ramadan annabi ya kasance yana azumta goman ƙarshe na ramadana hatta tawaffahu Allah har Allah ya karbi rayuwarsa wa inna ma kana ya ta kibu fi hadhihi al ashr annabi ya kasance yana azumtar wayannan kwanaki goman allati tutlabu fiha lailatul qadr wadda ake neman lailatul qadr a cikin ta kada alli li ashgalihi dan yanke al'amuransa na yau da kullum wa tafrigan libalihi da kuma mai da hankali cikin abubuwan da suke masu muhimmanci wa takhalliyan li munajati rabbih da kuma wato a wato keɓance kai don ganawa da Allah wa zikirihi da ambatansa wa du'a'ihi da roƙonsa wa zahaba ahmad imamu ahmad ya tafi akan annal mu'takifa la yustahabbu lahu mukhalatun nas cewa duk wanda zai itikafi ba a so masa ya rika hatsuwa da mutane ba kana itikafi amma kana business ɗinka da an yi waya sai ka ce wani je ba da dila biyu in dawo da gudu mutum ya je dawo wannan ba itikafi kake ba an gane ku saboda haka sai ce sannan kuma wayannan abubuwan kenan hatta wala ta'lima ilma ilmin hatta karantar da karatu za ku go sai ai ta ai ta talle yanzu wato a da azumi cewa wuri kaza an bude daura za a yi kaza guri kaza an yi za a koyar da a haddace hadisai guda hamsin ko guda ɗari cikin ai duk wani abubuwan magabata ƙaurace musu ciki hatta wannan ɗin kawai dai matsalar tun da ka san abin da yake faruwa mafi yawanci iyaye su ma yaran damun su suke to sai a ce bari a tattara su a tura su can wani guri amma idan maslaha za a kalla ta addini addinin sai gurin magabata ba sa karantar da komai nahu fiqh sira da tattara ake aji to ballantana mai itikafi wala ta amma dai da yaran kai gararan ba a gari gwara ka kai shi yawa wala ta alima ilmin na ana wannan ana magana musamman ga wanda yake da ido a karatu amma wanda koya za zai yi inda wata manufa dan gudun fada wani rami sai a kai su wa ikra'i qur'ani da karantar da alqur'ani ko za ku wani gurin za a ce za ka haddace izu biyar idan goma karshe ta zo ko goman farko to su magabata wannan hatta wannan kaurace masa suke bali afdal lahu abin da yafi shine al-infirad bi nafsi mutum mai itikafi ke ya kebanta kansa wa takhalli bi munajati rabbih da kuma wato mutum ya ware kansa don ganawa da ubangijinsa wa zikirihi da ambatansa wa du'a'ihi da addu'a roƙonsa wa hadha li'tikaf huwa al-khalwatu shar'iyya shi wannan itikafin shine halwa amma wanda shari'a ta kebanci ta yadda da ita wa inna ma yakunu fil masajid kuma ana yin itikafi ne a masallatai li Allah yutraka bihi al juma'i wal jama'at domin kar a kaurace masa gabarin yin juma'a da kuma sallar jami'i kaga idan mutum ya ce zai shiga halwa yayi a gida ai kaga ba shi ba zuwa jami'i kenan ba shi ba sallar juma'a ko to ji za ka ga duk wanda ya zo ce ma ya shiga halwa kwana 40 in dai kana da dan karatu ko yaya ka san ta adiyi ko ba da ba da azumi ba ai akwai masu cewa sun shiga halwa ya sallar jimi ina sallar juma'a tana ina ko saboda kawo garin neman gira wa garin neman gira sai a rasa idanu ka gina ɗaki ka rusa birni to kaga sai an yi la'akari da wannan dole bima yake fa innal khalwata alqa'i'a an aljam'i domin da halwar da za ta yanke mutum gabarin yin sallar juma'a wal jama'at jama'ati ko sallar jam'i wal jama'ati da sallar jam'i minhun manhiyun anha an hana wasila ibn abbas radiyallahu anhu ba an rajulin an tambaye abdullahi da abbas dangane da wani mutum ya qumu layla kullun sai ya qiyamul layl wa yasumu nahara ga azumin nafila na yini wala ya shahadu juma'a amma ba baya zuwa sallar juma'a wala jama'a kuma baya zuwa jam'i kala sai ce huwa fi nar abla da ba zai ce dan wuta ne duk wannan sallar ta sa to ba jam'i ba juma'a fal khalwatu al mashru'a halwa ta shari'a li hadhihi al umma ga wannan al ummar hiya li i'tikafu fil masajid ita ce i'tikafi a masallaci khususan fi shahri ramadan musamman a watan ramadan wa khususan fil ashr al awakhir minhu musamman a goman karshe na ramadana kama kana annabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu kama yadda annabi ya kasance yana yi wal mu'takifu qad abasa nafsahu ala da'ati Allah wa zikri mai itikafi ya tsare kansa wajen bin Allah da ambatan Allah wa qada an nafsihi kullu shagilin yashghaluhu anhu sannan ya yanke wa kansa duk wani abu mai shagaltarwa da zai shagaltar da shi kamata in zaka iya waye kamata san kana azumi azumi ya shigo domin muna ba ta a wuri da yawa to ita kanta ta gane cewa kana azumi ka ba ta wasu lokuta kawai da zaka bude in ka ka daga waya to amsa kira zaka yi ko message ya shigo zaka mai da reply amma bude gidan kallo gidan shedan ba kofa ya zanto ka harbe kofar tunda an rufe shedan kamata ya ce amma ka za a gaya ma yanzu a yanzu ne ma masu data za su yi ciniki kamata ya ce yanzu su gane ba ciniki to amma yanzu za a yi ciniki to idan za a yi cinikin data ne misali mu da za mu yi ICT a yanzu sai mun linka data da muke amfani da ita misali wannan daban wannan daban kaga aikin Allah za a yi amma kai ba wani abu da YouTube zaka da bambanci ko kuma an tafsiri zaka ji da wannan data shi ma yayi ka dole ka linka kai ma amma idan gidan ke dan ba kofa ne sai a kiyaye ya kamata waye kamata san kana azumi shi ya juji wa ma juji da kake kallo da yanzu duk ga an daina domin ko mutuwa kai yanzu aka dau waya kan dai abu da take za a gane da me ka bi mu'amala idan abin da ka kalla ka'idar YouTube in ka kalli bidiyo yanzu kai sakan goma to za su sako ma ire-iren sa shine ka'idar to aka bude za a ga abubuwan da aka ake ta gani to su kake kallo to shi ne mala yake gaya mana a nan wa kususan fil ashir al awakhir minhu musamman a goma karshe yake din mun biya nan to shi ne mala yake cewa wa akafa bi qalbihi wa qalibihi ala rabbih sannan mutum ya yi itikafi da zuciyarsa da fuskantarsa zuwa ga ubangijinsa wa ma yuqiru minhu da abu ya qarbu minhu da abin da zai kusanta shi da Allah da abin da zai kusanta ka da Allah shi zakai fa ma baqiya lahu hammun shi walla ba shi da wata manufa in ba Allah ba wa ma yubihi anhu da abin da zai janyo mai yardar Allah wa mana wa ma'anar itikafu haqiqatuhu amma ku sani ma'anar itikafi da haqiqanin sa qad'ul alaiq shine yanke alaka an kulli khalaiq daga dukkan halittu dukkan su ka yanke alaka da su lilisali bi khidmatil khaliq dan ka sadu da yiwa wato mahalicci hidima wa kullama qawiyatil ma'rifa duk lokacin da sanin ka ga Allah ya karfafa wal mahabbati lahu da soyayya ka ga Allah wal unsu bihi da nutsuwa da Allah madaukakin sarki aurasat sahiba hal inqida'a ilayhi bil kulliya tana gadarwa wanda yayi samu wayannan abubuwan wato yankewa ta gaba daya ala kulli hali a kowane hali zaka kai abinda Allah yake so shi kake kana ba'dhum la yazalu munfaridan fi baitihi khaliyan bi raddi wani daga cikin magabata ya kasance kullun yana gida shi kadai a gida fakila lahu sai aka ce da shi amma tattauhid kai ko tsoro baka ji kullun kana gida faƙala zai ce kai fa astawhishu wa huwa yaqul ta ya zan ji tsoro alhali yana cewa ana jalisu man zakarani ana jalisu man zakarani ni ne abokin zaman duk wanda yake ambato na yi tunani ya man aza a umurhu fi lashai ya kai wanda ya tozartar da rayuwarsa cikin abin da ba komai shine waya haka yanzu aka ce in ka shekara 60 ko da muke mu ajiye shekara 60 tunda waya waya bayan 2000 ce idan mutum ya shekara 30 yanzu ko 30 to insha Allah ta'ala shekara 15 gaba ɗaya ta a kallon waya yayi ta shekara 10 kuma bacci a shekara 20 ba bacci domin in ka kasa rayuwarka gida uku 24 hours wani over 3 bacci yake yake to mutum ya dauki rayuwarsa dan shekara talatin yanzu zai ga abin da ya rage ya ba Allah a ciki wallahi ba zai kai shekara biyar ba gaba ɗaya na wannan shekara talatin da waya da bacci su ne kawai da sharholiya amma sallah irin ta mu ta maza ba mata mata ba minti goma ce a masallaci idan za a yi jami ko da limami ya kaji ya yi wannan karatun ya kusa rubu'i da wahala kai ku haura minti goma in aka idan ka duba agogon ka za ga minti goma ne zuwa sha biyu ba a wuce haka ko yan rubuɗi to ka ɗauka ka yi awa ɗaya a talla a awa ishirin da hudu ita za ka yi ta warewa awa ishirin da hudu awa ishirin da hudu kwanakin in ka ɗauki awa ɗari uku da sittin a kwana ɗari uku da sittin ka auna ka kwana nawa kai kana bin Allah ka auna ka gani domin ka san duk kwana wato duk kwana biyar duk sati daya sati daya ya fi awa ɗari ya fi awa ɗari awa da wajen ɗari da hamsin da wani abu duk sati daya to in ka auna za ka gaba wani abun da ka tsina na kawai sai da Allah ya ji kanmu yawwa to shine ma da yake gaya mana anan yake cewa mala yake cewa fa inna ha to sabu min al-umuri ana lissafa cikin rayuwa qala Allah yake sai ta ya mana da umru fi la shay istadrik ma fataka fi lailatul qadri ka riski abin da ya guje ma a lailatul qadri da ni da kai mu nemi lailatul qadri domin su za su compensating ta bargazar da muka yi ba mu bi Allah ba ba mu yi abin da ya kamata ba fa inna tusabu min al-umri domin lailatul qadr za a lissafa ta a cikin rayuwarka yawwa dadin da muke ji kenan muna da gonan zadi shekara shi za ake dage da shi qala Allah ta'ala Allah yace inna anzalnahu fi lailatul qadr mu muka saukar da shi cikin lailatul qadr lailatul wa ma adraka ma lailatul qadr me yasa nake ka me tete lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr ita lailatul qadr ta fi dare dirum wata dubu wata dubu shekara 83 da wata hudu kenan idan Allah ya karbi wannan daren lailatul qadr ka more domin da wahala ka shekara 84 a amaru ummati 60 aw 70 ne duk wanda kaga ya haura shekara 60 dan baiwa ne a cikin mutane ballanta naka ji ana maganar 70 a wayannan ɗan baiwa ne a cikin al'umma kuma Allah ya taimake ka a cikin saba'in kana kuma bin Allah a ka gode wa Allah duk mai hankali idan ya kalle ka ɗalibin ilimi yana ma gifta domin ya san ba kowa Allah zai wannan ba baiwa ce ta musamman Allah baiwa ce to shine yake cewa قال مالك امام مالك yace balagani annan nabiy sallallahu alaihi wasallam uriya amaran nas qablahu na samu labarin cewa an nuna annabi alaihi salatu wasallam rayuwar wato mutane kafin sa waɗanda suka zo kafin annabi alaihi salatu wasallam sai aka nuna mar rayuwar su irin shekarun su aw ma sha Allahu min zalik ko abinda Allah ya ga dama na haka na rayuwar ta fa ka annahu takasara amaru ummati yana ganin yadda sauran al'umma take rayuwa sai annabi ya raina ya ji cewa ai shekarun al'umma sabai da yawa to ya ga mai shekara dubu ɗaya da ɗari biyu mai shekara a misali ɗari uku shekara ɗari biyar shekara dubu biyu duk ya gani a baya annabi nuhu shekara dubu ɗaya yana yana wa'azi shekara sanoyi kaga masu shekaru dubun ne ya gani kuma ya dawo al'ummarsa an ce a maru ummati sittuna aw sab'un wanda ya saba'in din ma dan gata ne sittin din ma dan gata ne a cikin al'umma shi ma annabi sittin da uku yayi sai na abubakar ma 63 ya yaban duniya to kaga to sai sai sai kalli rayuwa al'ummar sai yace sai kankanta ta kawai sai ga tayi kadan Allah ya bulgu min al'amal alladhi balaga ghayruhum fi dawl al'amr sai yake cewa shikenan ayyukan al'umma ta na alkhairi ba zai kai sauran na wata al'ummar ba na wajen alkhairi domin su sun dade su ne kai ko ka dade ka yi sabaye su kuma sun shekara dubu wanda ya shekara dubu yana sallah daidai yake da wanda ya shekara ɗari yana sallah yana bin Allah yana zikiri ai hadisi ma annabi ya kwatanta mana cewa ɗayan biyu ɗaya ya mutu duk mutanen kirki ɗan uwa ne ɗaya ya mutu mun biya a wannan littafin ma ɗaya ya mutu ɗayan kuma aka nuna cewa ya fi ɗayan falala saboda ne annabi ya ce ya ƙara azumi kuma ya ƙara sallah tasa ta ƙaru shine khairun nasi man dala umruhu wa hasuna amalu mafi alkhairin mutane wanda yayi tsawon rayuwa kuma yake bin Allah wa sharrun nasi man dala umruhu wa sa'a amalu mafi sharrin mutane wanda yayi tsawon rayuwa kuma duk inda za a yi wani abu na shegantaka da tsufa amma yana gurin Allah ya kiyaye to shine ma da yake gaya mana anan yake cewa wa ruwiya an mujahid to shine anan yake cewa fa dahu lahu lailatul qadr sai Allah ya bawa annabi lailatul qadr khairun min alf shahr aka ce to ga lailatul qadr nan ya bu wata dubu shekara 83 dubu lailatul qadr daya in ka lissafa Allah ya taimake ka shekarar ka 40 kana azumi duk kowace shekara ka da yace da lailatul qadr sai a ce 83 sau 40 to idan muka samu wannan Allah ya da za mu zo masu shekara dubun nan a duniya su rika kallon mu a gaba ya aka ya kace ai sun wuce ku sun yi wani aiki da Allah ya karba mu da baku irin sa ba Allah ya datar da mu wa ruya an mujahid annan nabiy sallallahu alaihi wasallam zakara rajulan min bani isra'il labisa silaha alfa shahri an rawaito daga mujahid ɗalibin abdullahi da abbas yake cewa an ambaci wani mutum daga banu isra'ila wanda ya daura silke kayan yaki shine labisa silaha ya daura makami ka makaman yaki alfa shahar tsawon wata dubu yana yana fita yaki wata dubu shekara 83 da wata hudu fata ajabal muslimuna min zalik musulmai gaba ɗaya suke mamakin wata dubu fa anzalallahu hadhihi sura sai aka ce sai aka saukar da inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr aka ce to kuma daren lailatul qadar daidai yake da wata dubu din allati labisa fiha zalika rajul silaha wanda wannan bawan Allah ya daura kayan yakin sa fi sabilillah idan fita daukar kalmar Allah albasharin tsawon wata dubu kai ma ka dage ka nema wa qala nakai ibrahim nakai yace al'amalu fiha khairun min al'amali fi alf shahrin siwaha aiki a wata daren lailatul qadari ya fi kai aikin alheri a wasu watannin dubu ya fi fafi sai ya yi ana bi hurera radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qama lailatul qadr imanan wa ihtisaban duk wanda ya dai wanda dai ya sallah isha'i a jami'i ya sallah asuba a jami'i a daren lailatul qadr yana ne neman lada ballan sana a ce kuma yayi tarawih yayi tahajjudi gufira lahu ma taqaddama min zanni za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa wa fil musnad an ubadati marfu'an man kama ibtiga a duk wanda ya nemi wato ya tsaye wadda lailatul qadr yana mai neman lailatul qadr ka sa a ranka cewa kana so ka dace da shi thumma waqa'at lahu sana aka dace cewa daren ne gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar za a gafarta masa abin da ya gabata da wanda ya jinkirtar wa fil musnad wa an-nasa'i an abi hurairah radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi shahri ramadan ya faɗa a watan ramadan yace fihi lailatun khairun min alf shahr a daren watan ramadan akwai wani dare da ya wata dubu man hurima khairuha faqad hurima duk wanda aka haramta masa alkhairin watan wato daren lailatul qadri to hakika an haramta masa alheri duka qala juwaybi malam juwaybi yace kulli qultu li dhahak na ce wa dhahak ara'aita an-nufasa wal ha'ida wal musafira wan na'ib ba ni labarin masu jinin haihuwa da masu al'ada wata za ta zo ranar da ake lailatul qadri al'ada take wata ta haihu tana jinin biki wani kuma matafiyi ne bai ma dau azumi ba ranar wani kuma bacci yake an gane ku a daren yayi sallah asuba yayi sallar isha'i a jami amma fa bai tashi da dare yayi ijtihadi ba shine malam zahag yake cewa lahum fi lailatul qadr nasibun aka tambaye shi aka ce suna da rabo wayannan mutanen guda hudu da aka lissafo a daren lailatul qadri قال نعم imam da haka yace kwarai kuwa kullu man taqabbala Allah amalahu barka ji duk wanda Allah ya karbi wani aikin sa a wannan daren duk wayannan da aka lissafo ba sa sallah ai suna da ayyuka alheri da za su ta ba da sadaka ta ciyar da ni kuma tana al'ada ta ciyar da ni azumi ta aika da zakka ta aika duk wayannan abubuwan ta yi to shine yake cewa su ma Allah yana karba aikin su sayudi nasibahu min lailatul qadri duk wanda ya yi alheri a wannan daren Allah zai ba shi rabansa a daren lailatul qadri al mu'awwalu ala al qabul la ala al ijtihad abul lura shine karba aikin ba wai abin da kai ba a'a idan kai aikin Allah ya karba wani da ya zo sai da ya sa aka sa mutane suka yi layi aka kawo kyamara ana ɗauka yana ba su ɗari biyu ka kauce layi ya tsula ma bulala wani kuma ya ɗauki kuɗin ma ya bayar ba wanda ya sani la nuridu minkum jaza'an wala shukura ya ma ce kara faɗa kuna tsaye da wani ya ba ya ba da kuɗi kai kanka da kuke tsayin baka san ya bayar ba wani kuma ya ma rubuta ga gidan donated by me wane wane wane shi kuma ba dan siyasa ba dan kasuwa yan yan siyasa su rudar da kai aje kai haba'an mansura to shine waje atibaru bijiril qulub wa daharatiha kun ji ko abinda ake lura da shi shine biyayyar zuciyar da kuma tsarkinta la bi amalil abdan ba da ayyukan gaggan jiki ba mutum a zo kawai za ka kalli harami na ba da wannan misalin tun farko farkon karatunmu ka kalli harami yaro ko aure ne ba ya kashe miliyan biyar amma rigar jikinka ta fita su kyau wallahi za ka ga su wannan jallabiyar sai ka yi da gaske za ka gane wata mai tsada ce ba jallabiya fara za ka ga ya zo ya wuce da ita kai kwage suna fi a jikinka ko ruwan dubu ɗaya baka iya siya ka bawa jama'a ba amma wannan na kusa da kai da kare na shi wani yana nan kusa da kai wallahi ya kashe miliyan a wannan iya shan ruwa kawai miliyan kuma da za a zo a hana shi wajen rabu ko kala ba zai ce ba ba zai ce ba ni na ba kai zo nan ni ba na kawo abincin ba wannan magana babu kokarin da zai ga wasu ma ba su samu bai je araba da oda a kawo wani to shine ma ne ce rubba qa'imin hazuhu min qiyamihi at'abu wa sa da yawa wasu masu fita shi tsayawar dare rabansu na tsayawar daren su kawai shine me wahala da hora daren don ba da Allah kai sun yi ne dan a ce sun yi zai fito wa gari a aikan musu yana gafara ta rabu kana cikin gida haka da kaji suna musu yana yi wa abokinsa gori wai bai je sallah ba jiya kai da kaje dan waka yi to me yasa kake gaya wa mutane me yasa kan min qa'imin mahrumun nawa nawa ne za su tsaye dare amma an haramta musu ladan Allah ka kiyaye mu wa na'imin marhumun amma wani yana bacci kuma Allah ya gafarta mar kafin ya kwanta din nan ya yi ya dau wayar sa yayi sannin kudi ya tura wa wani a kauye kaza ya tura ya koma ya kwance sa kai ko ba abin da ka bayar ka tsaya sallar dare sannan kuma sallar dare da a gani kai yana bacci amma kuma ana jin kansa yace hadha na'imun wa qalbuhu zakirun to kaga wannan bacci yake amma zuciyarsa kuma tana tana Allah wa hadha qa'imun wa qalbuhu fajirun wannan kuma gashi yana tsayawar dare amma zuciyar ta ta ba ta da kiri duk raka a biyu ya zauna ya buɗe waya ya kalli ya juju wa majuju ya an kusa rukuri ya rufe ya miƙe kalbu fajirun kenan lakin al'abdu ma'murun bi sa'i sai dai ku sani shi bawa an umarce shi wajen dagewa tiktisabil khairati wajen neman ayyuka alkhairi karka dogara da wannan kace ai zaudewa wani yana bacci a misali aka baka sai ma da yace walijtihad fil a'mali salihat da kokari da dagewa wajen yin ayyukan kwarai walinzijari anil makruhat da kuma wato fadakuwa wato gudi da kuma ƙara nisantar ayyukan da Allah baya so wa amali sayya da ayyukan barna wa kullum muyassarun lima kulika lahu annabi ya ce wannan bangaren hadisi ne domin kowane mutum an sauƙaƙe masa abin da aka halitte shi da shi idan mutum na aljanna ne sai ka ga aiki alheri ba ya wahala amma idan dan wuta ne sai ga yanzu ya zo ya zauna karatu na minti talatin zai ji kamar ya yi awa biyar a zaune ko ya kwana amma inda za a kawo abu na barna yanzu sai awa biyar yana kallo to wannan kiɗan ya tafi da kai kenan ya bude yanzu littafi qur'ani ya karanta feji daya gani zai aiki ne ja amma da zaka ba shi nobel ne batsa sai ya feji hamsin bai gaji ba to wannan mu yasarun libaku ne kalahu kenan shine fa kullum muyassarun lima khuliqa lahu amma ahlus sa'ada su ko yan aljanna fa yuyassiruna li amali ahli sa'ada sai Allah ya sauƙaƙe musu ayyukan mutanen aljanna wa amma ahlus shaqawa yan wuta kuwa fa yuyassaruna li amali ahli shaqawa sai a sauƙaƙe musu ayyukan yan wuta sai ga yana aikin daga nan zai tafi Kaduna zai kure Michael Jackson yana ji bai damu ba amma da zaka kunna shi yana karatu zai ce da Allah ka kashe kullum mu yassaru lima khuliqa lahu wani zai kunna waƙoƙi na batsa yana ji daga nan har Lagos ko Kaduna bai damu ba amma wani Qur'ani zai kunna kuma har ya je dawo kuma bai damu wannan abin yake baki wato raha to shine ma da yake cewa fal mubadaratul mubadara lallai mu dage mu ƙara zage dantsi ila tinamil amali fi ma baqiya min ash-shahr wajen ribatar ayyuka abin da ya rage mana na wannan watan fa ta an tudiri kama fata min diya'il umur da sannu zaka riski abin da ya tsere ba na tozartar da rayuwa ka tozartar da rayuwa mun bada misali a awa 24 din kan kalisa ba za gaba kaba Allah awa biyu ba gaba daya kaba Allah awa biyu ba azkarin da ake minti nawa ne sallah minti gaba ɗaya sallah awa ɗaya ce duka na tunana ta mana wannan awa ɗaya ce awa ya sallah biyar ce an ja da yawa ko da ya yi rubu'i ya yi minti goma sha biyu to ka ɗauki awa ɗaya ɗan nan kawari za ka gaba ɗaya sauran kayan baccin awa takwas kullum ka rika wannan hisabin kamar yadda sayyidina Umar yace hasibu an fusakum kullum idan shekarar ka 30 to ka shekarar 15 kana bacci wallahi ko goma wani ubashiri kenan ɗayan kuma sai ka nemo mai kai ɗaya goma kuma kallon waya to a sauran goma kuma sai a fitar wa Allah nasa kaga ko a jarabawa ta fi ba kaza idan ka ci 10 over 20 ai ka faɗi to tun yanzu mun cire 20 ka san kai asarar ta to wayan nan su lailatul qadr su ne abin da suke compensating shi sa muke dagewa duk shekara muke tunatar da kanmu domin mu dace da wayannan lokutan domin mun san ba mu da aikin babu faslu fi sabawi al-awakhir dangane da bakon karshe da ta rage fi sai hali ali bin umar radiyallahu anhu ma anna rijalan min ashabin nabi quru lailatul qadri fil manam wasu daga ciki wasu mazaje cikin sahaba annabi an nuna musu daren lailatul qadri an nuna musu daren lailatul qadr to me ya faru fi sabai da wakil ne ramadan a goma bakon karshe ta ramadan daga 23 zuwa 29 saboda haka fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce ara ru'yakum ni ma na ga mafarkin nan na kattawa da ina ganin wannan mafarkin naku ya dace fi sabai da wakil da goma bakon karshe ne faman kana mutahariya tunda an mantar da su da suka tashi kowa ya manta wata ranar an nuna musu amma duk sun manta saboda haka da suka ba annabi labari sai yace ina tsammanin wannan ranar ta dace ne a bakon karshe na ramadan da annabi ya ce to duk wanda zai nema falyata hari hafi sawail awakir ya neme su a bakon karshe daga 23 zuwa 29 وروى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الاواخر اما امام مسلم yana da ruwaya da annabi yake ku nema a goman karshe fa in da uba ahadukum aw ajaza idan ɗayan ku yayi rauni ko ya gajiya fala yuglab ala sab'i bawaqi kada ya sake shi dan ya rinjayi ya rinjayi shi akan bakon karshe wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'muru bil timasiha fi awtar al-ashr al-awakhir min ramadan annabi ya kasance yana umarni da a nemi lailatul qadari a witiri odd numbers kaga 21 da uku da biyar da bakwai da tara a neme su a goman karshe na ramadana fadi sahihi al-bukhari ya tabbata a sahihi al-bukhari ya annabi sallallahu alaihi wasallam qala iltamisu ha fil ashr al-awakhir annabi yake ku neme lailatul qadari a goman karshe ne ramadana na ramadana fi tasi'atin tabqa cikin kwana taran da ya rage fi sabi'atin tabqa ko bakon da ya rage fi khamisatin tabqa ko biyar din da ya rage wa fi riwayatin hiya fil ashri wata ruwaya aka ce a wannan goman kawai sab'in yamzaina bakon da suka rage au sab'in yabqaina ko kuma wato bakon da suka yi saura qala abubakar nufay bin al-harith shine abubakar ta yace ma ana bi multamisi hali shay'in sami'tuhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa fil ashr al-awakhir ban kasance ina mai neman lailatul qadr ba an gane ko da wani abu fate da abin da annabi ya faɗa na cewa a neme su a goma ƙarshe fa inni sami'tuhu yaqul domin da kunne na naji annabi yana cewa iltamisu ha fi tas'in yabqaina aw sab'in yabqaina aw khamsin yabqaina aw aw akhir aw aw akhir layla kuma neme su a wayannan darara karan da suka rage ko bakwai ko biyar ko kuma ƙarshen dare warawa ahmad wannan sai ana bi zar radiyallahu anhu qal kuntu as'alu an-nas anha na kasance ina tambayar mutane akan yani lailatul qadri ina nufin dare lailatul qadri fa qultu ya rasulullah sai na ce ya ma'aikin Allah akhbirni an lailatul qadri ba ni labarin lailatul qadri a bi ramadana hiya am fi ghairihi a watan ramadana yake ko a wani watan daban kala yace bala hiya fi ramadan yace a a watan ramadan ne kultu sai nace takunu ma al anbiya'i ma kanu wannan watan ramadan zai zama sai annabawa suna nan za a ganshi abin nabi idan annabi ya riga ya kaura ya bar duniya shikenan ya tafi da lailatul qadr tambayar da suka yi kenan kala bala ba fa idza qubidu rufi'at da zara an dauki ransu sai a dauke amhiya ila yawmil qiyamah ko ko da lailatul qadari yana nan har kiyama ta tashi qala sai annabi yace bal hiya ila yawmil qiyamah yace ko annabawa ba sa nan lailatul qadari yana nan Allah mun gode ba qultu sai nace fi ayi ramadan aw na ramadana qala sai yace iltamisuha fil ashr al awwal ku neme ta goma farko wal ashr al awakhir da goma karshe qultu fi ayi al 20 a cikin wayan da ishirin din kana da yace kaga tunda ka san akwai wanda zaka yi sai bayani irin masu neman kokob ne sai annabi yace da ji kaga fil ashril awakhir la tasalli an shay'in ba'da ka neme su a goman karshe ka ka ƙara tambaya ta kuma bayan wannan duk bayanan nan sun fito fili amma so yake shi so yake a ce man rana kaza kawai ita rana ita kadai kaga sai ita bacin su sauran ashabul kafi ko ka je wallahi Allah to ba faɗa ba sun haddasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sun ma baltu naflatahu yace annabi ya ci gaba da zance ku duba dan Allah bin kwakwafi yace shi ne kintaki kamar annabi alaihi salatu wasallam ya dan manta wannan abin da aka gaya masa zubi hakura ba wai sai yake dan tunanin bai yanzu an dan yi zance ai yanzu annabi ya sha'afa sha'afa da bahaushe yake faɗa saboda haka yace fa qulti ya rasulullah sai na kuma cewa ya bakin Allah aqsamtu alayka bi haqqi lama aqbaltani na rantsi da Allah na rantsi da Allah saboda haƙƙi na da yake kanka na rantsuwa da nayi sai ka bani labari fi ayi la ashrihiya a wata goma ce a wata goma ne wannan wato lailatul qadarin yake fa gaziba alayya gadaban da kansa sahabin ya ce sai da naga annabi yayi fushi da ni fushi lam yakzab mithluhu منذ sahibtu yace bai taba irin wannan fushin ba tunda na zama sahabinsa tunda muke tare da shi ba taba gani yayi irin wannan fushin ba qala sai yake to iltamisu fi sabil awakir ka je ka neme ta a bakon karshe la tasanni an shay'in ba'daha kaka ƙara tambaya ta wani abu bayan wannan rawahu ibn hibban wal hakim wa fi riwayatin lahumma annahu qal alam an haka an tasalani anha wata ruwaya cewa yau ba na hana ka kai min tambaya ba inna allaha law azina li an ukhbirakum biha la akhbartukum da Allah ya bani umarnin in ba ku labarin ranar da na gaya muku la amanu an takuna fi sabai da awakir yace bote ban gushe ba ina gaya muku na fi amintuwa ai amanu an takuna fi sabai da awakir na fi gamsuwa cewa tana cikin bakon karshe yawwa wal muslimin وابي داود عن عبد الله بن انيس انه قال يا رسول الله اني اكون بباديتي يتي ني اقوي نكي واني اصلي بهم كما ني نكي مسو صلاه فمرني بليله في هذا الشهر انزلها الى المسجد فاصلي فيه kaji wani mai dabara shi kuma eh wai ji wai daga kauye yake shi ya zo a gaya man ranar kawai tunda kauye ne iya ranar zai fito ya ja mutane jami'i shi yake wa mutane sallah amma iya ranar yana so ya nuna mutanen ƙauye suna da ɗan kaza kaga ba su fahimci addini ba irin wannan gratification din za a tafa ɗan kaza a ce kaza shi kuma ya sai fito ta nan wasu malamai suka ce shine dai bai haƙura ba eh qala sai yace an zilfi lailati 23 yace to shikenan ka fito daren 23 lafazin abu dawud da kenan kana da'ibatin tajahidu lailata arba'a wa ishirin an samu wata tawaga da suke dagewa daren ishirin da hudu ruya anas wal hasan hasan al-basri wa ruya anhu qala raqabtu shamsa raqabtu raqib aiki ne mai kula da abu za ku ji an ce in kana dukiya a makaranta sai a ce waye wani ne yake muraqaba an gane ku wanda yake instruction kenan shine al-muraqib ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun ai aikin ne ba wai mala'ikan bane mala'ikan ka na dama raqibun a ne na hagu ma haka ba wai yadda ake gaya mana da bana yara ce raqibu a dama a da hagu ba haka bane sifofi ne ba sunan mala'ika bane raqibun mai kulawa abidun hadir wanda yake halarce yana nan saboda haka a hannun damanka akwai hagu ma akwai wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin raqibun atidun ne shi mala'ikan ba wai raqibu ne a dama a'a na daman ma raqibun atid ne na hagun ba haka ne kula yawa to saboda haka sai ya ci gaba da gaya mana cewa raqabtu shamsa na kula da rana ina ta bibiyarta ina kallanta 20 sana tsawon shekara 20 lailata 24 wato daren 24 wai tsawon shekara 20 din nan duk daren 24 fa kana ta lu la shu'a alaha kun ga wani mai mai mai jarabawa yace duk daren 24 tsawon shekara 24 din nan da zarar 24 ta kama yace washe gari rana tana fitowa ne ga ta da haske ba ba zafi shi tsawon shekara 20 ya ga wannan to to sai yace um, وروي عن ابن عباس ذكره البخاري عنه وقيل ان المحفوظ عنه yace abin kiyayewa daga gare shi ne annaha lailatu 23 ana nufin daren 23 ba wai ran 24 ba wa kana abu ayyub wa kana ayyub as-sakhtiyani mun sha ba da tarihin sa a amali bi yawmi wal laila babban bawan Allah ne ya kasance yaftasilu lailatu 23 shi daren 23 daren dama mun faɗa dare shine yau la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wala al-laylu sabiqun nahar daren abu yau daren laraba mu saboda haka idan idan wato yau 22 ne to shine daren 23 yau 22 ga ramadan to yau shine daren 23 a wannan daren ake sa ran da zarar an lailatul qadar an dace da jiwa ke gari ne za ku ga alamu to in sai an fara ganin alamu ai kowa zai dace da lailatul qadar yawwa kai za ka yi sakaci ne kake yi su saboda haka sai bayan ta wuce da safe za ku ga alama wanda ya bacci man gaba gaba hasbuhu to me yace anan sai yace wa kana to shine yace yana yin wannan wai mutu diban lailata 24 kuma yana shafa turare daren 24 wai kuli yana cewa lailatu 23 lailatu ahli madina kun ji ko daren 23 shine daren mutanen madina wa lailatu 24 lailatu ahli ahli basra shi ko daren 24 shine daren mutanen basra sai iraki wa qad ikhtalafa an-nasu fi lailatul qadr yace kaga mutane sun yi sabani akan daren lailatul qadr wal jumhur mafiya yawan malamai annaha fil ashr al-awakir cewa tana goman karshe kawai kama dallat alayhi al-ahadith as-sahiha kama yadda hadisai ingantattu suka nuna haka wa ikhtalafu fi ayi layali al-ashr arja sun yi sabani cewa wato a cikin sun yi sabani a cikin wanne darare ne a na goma ƙarshen suka fi aka fi fata aka fi ƙaunar lailatul qadari aka fi sa rai cewa lailatul qadari zai faru wa haka anil hasan wa malik ana da ruwaya daga hasan al-basri da imam malik annaha tutlabu fi jami'i layali al-ashr suka ce kaza ka nemi su a dukkan goma kuma haka ake duka goma shine magana da ta fi kyau ka nema in malalaci ne kai iri na sai ka nema a wutiri yawwa sai yake wa rajahu ba'du ashabina wasu daga cikin almajiran mu sun rinjaye da haka wa qala al-aktharun mabiya yawan malamai suka ce bal ba'du layali arjamin ba'du cewa wasu bari wannan magana wasu daga cikin dararen su suka aka fi sa rai fiye da wasu me kenan sai yace sun makalu sai suka ce autaruhu arjafil jumla wutiri odd numbers din odd numbers din 21 da 3 da 5 da 5 da 7 da 9 su aka fi wato a asarai walam yarid nassun sarihun an annabi sallallahu alaihi wasallam annaha fi lailatin muayyana eh ba samu wani nasi karara ba da ya nuna cewa gadaran da za a nemi lailatul qadr wal hikmatu fi zalik wallahu a'lam yace hikima akan haka Allah ne masani li yattahida al mu'min fi hadhihi layali sharifa don mumini yayi kokari ya dace a wayannan dararan masu daraja kullu lailatin yaqul a kowane dare zai ce hadhihi lailatul qadr kaga sai ce a wannan daren ba muna sare lailatul qadri daren 21 sai ya dage washe gari sai ga rana ta kwalle da daddaren ya dawo daga sallah ya ga karnuka suna haushi kun san haka wasu suke cewa in kare ya haushi wani muna yara da wani tashi mun ji kare ya yi haushi sai mu ce ba yau bane sai mu koma mu kwanta ba an zara lawa da yarin sunna ba wannan magana dan kare kare me yasa ba zai haushi ba ko kuma a ce ai din da yau aka je sallah ba ga bishiyu sun kwanta ba ba ga gidaje ana hango gidan zu ba ba yau bane sai a ƙara kirdado wani ba zai ƙara fitowa ba sai 23 daren 23 akwai dama wanda su ɗabi'a su kawai duk mara suke zuwa akwai kuma yan kullum to shine ma da yake cewa kowanne dare kawai hadi lailatul qadri wa jihadu bi hadhihi al-layali al-ashr da dagewar mutum a wayannan dararen guda goma wa tikabu fi hali adli hadhihi al-laila da itikafin mutum yayi itikafi saboda wannan daren kawai ya dullu ala zalik yana nuni akan lalle ka dage wajen neman lailatul qadri wallahu a'lam Allah shine masani ba wanda ya sani ne ma ake inda an sani juda da koma za a kwanta kowa zai koma ya kwance sa faslun fi arjana lati laha fasalin da zai bayani a cikin daren da aka fadan lailatul qadri wa arjaha lailatul saba'i wa ishirin to ga daren mutanen maka da wadina asallallahu alaihi wa laki abillahi lazi in ka saki dama ranar harabi cika yake yan kauyuka ma shigowa suke cika yake ballanta za ta dace da juma za ka ji maganar da zai yi wallahi in baka kwana a can ba za ka samu sallah a harami ba gaba ɗaya su 27 kullum jin shekara 27 shi ne da ran lailatul qadr a harami ranar da masu dai ne zai yi sallah saboda zai zo ya ta zuba addu'a daga nan kuma zai ga harami yayi warawara za ka samu guri 28 da tara bari ku ji to sai ya ce limaru ya an musulmin an musulmin shine daidai an ubai bin ka'ab wato bin ka'ab radiyallahu an saboda abin da aka rawaito daga wato ko limarawa muslim saboda abinda imam muslim ya rawaito daga ubayy dan ka'ab radiyallahu an kale yace wallahi inni la alamu ayyu lailatin hiya yace na rantse da Allah na san wanne dare ne hiya lailatul lati amarana rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qiyamiha yace ita ce daren da annabin mu ya umarce mu da mu tsaya a wannan daren wa hiya lailatul 27 kuma wannan daren shine daren 20 da bakwai ku ji dalilin su ko yawa wa fi lafzin kana ya halibu ala zalik a wannan ba za ka ce ya rantsa akan haka ne wa yaqulu kuma yana cewa bil ayati wal alamati allati akbarana biha rasulullah saboda ya dogara da aya aya kuma shine alama wal alama da kuma alama har yau duk dai shine dai alama allati akbarana biha rasulullah wanda annabi ya ba mu labari akan ta cewa annabi shamsa tadlu'u sabihatuha la shu'alaha cewa washe garin da lailatul qadar aka dace da shi in aka fito da sabon ka fito rana ta fito ta yi haske zaka iya hada ido da ita an gane ko wa karajahu aidan bi lafzin akhar an ubay sannan ya fitar da shi har yau a wannan lafazin daban daga ubay dan ka abqala yake wallahi inni la alamu ayu lailatin hiya na rantsi da Allah na san wani dare ne هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها شيني درن النبي يا أمر في مرايشي هي ليلة 27 شيني درن 27 شيني دليل متانا هرمي وروى عمر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال وأنا متين يا رسول الله يا باكي الله إني شيخ كبير ni ba mutum ne dattijo kuma mai shekaru alilun shine kuma mara lafiya marid shine alil shine ibnu al-qayyim yake da littafi shifaul alil warakar mara lafiya shine al-alil bil ain an gane ko ya shiku alayya al-qiyam ina kan wahalar tsayawa in ji dattijo abubuwa duk da suka taru irin da tilan da wasa ga shekaru amma ba za su hakura ba shi yana so sai an ba Allah ana ta ba da misali ko kun ga nace professor da Abdurrahman da shekarun baya shi har yawo yake masallacin da ake jin dogon sura ni na san wannan yawo yake wallahi yanzu ne kawai da yake cewa hantsi ya dubulu dai amma yawo yake sai ya je masallacin da ake doguwar sura to akwai irin wayannan mutanen a kowane zamani famulni bi lailatin wato yuqifuni lahu yuwaffiquni lahu biha fiha lailatul qadri ka umarce ni da daren da Allah zai datar da ni da lailatul qadar a cikin sa fa qala fi ti alayka bisabi'a na umarce ka da bin bakwai 27 na na na ramadan wa isnadu ala shartil bukhari kun ji dalilan yan muharrami ko yawa wa rawaidan sarawaito har yau an ibn umar radiyallahu anhu ma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان متحريها النبي يتي duk wanda yake neman daren faleta hariha lailata saba'in wa ishirin ya neme shi a daren ishirin da bakwai au kala ko kuma cewa shakkar rawi ta haruha lailata saba'in wa ishirin ku neme shi a daren ishirin da bakwai wa an muawiya marfu'an lailatul qadri lailatu saba'in wa ishirin lailatul qadri shine daren ishirin da bakwai wa sahihu inda ahmad wato waqafu abin da yafi inganci shine hadisi ne mauqufi wa ma adabtahu ila nabi ko wama wama udhiba lin nabil marfu'u wama li tabi'in huwa al maqtu' ba wannan nake son ka ba na sahabi nake son ka wama adabtahu min ashabi ila al ashabi min qawlin wa fi'lin fa huwa mawqufun zukin an gane ko saboda haka ka ganin zai tsaya shi shine mawqufun to sai yake cewa wa mimma yadullu abin da yake nuni ala zalika kan haka hadisu abi zarri fi qiyamin nabi sallallahu alaihi wasallam bihim cewa hadisi abu zar da ya kawo cewa annabi ya yi musu tsayuwar dare fi afradi sabai da awakir a wannan ɗaiɗaikun bakon ƙarshen mara wa annahu qama bihim fi thalitha wal 20 ila thuluthil layl cewa daren 23 annabi ya fito musu jami'i ya kai su ɗaya bisa uku na dare zuwa karfe 1 da rabi kenan وفي الخامسة إلى نصف الليل أدري إشرين دبير قوتا كما النبي يزوي جاس تلا هزوا بي دربي وفي السابعة إلى آخر الليل واتو إشرين دبقوا كوسي داك جاس دبدا الفجر hatta ka shau an ya futa humul falah har sai da suka ji tsoron kada wato sahur ya kubuce musu shine al falah anan wa jama'a ala ahlahu liyarta idin a wannan ranar kuma annabi duk ya taso iyalansa wa jama'an nas mutane suka haɗu wal falahu as-sahur abin da ake nufi da al falah shine sahur suna tsoron kare ko uce wa min mattadalla bihi ba'dhum min al ayat yana ɗaya daga cikin abin da wasu daga cikin su suka kafa hujja da shi na ayoyi wal alamat da alamomi ma taqaddama an ubay bin ka'ab abin da ya gabata cewa daga ubay dan ka'ab na baya annahu tadalla ala zalika bi dulu'i shamsi fi sabihatiha la shu'a alaha cewa rana ta kullu a wannan ranar ba haske a tare da ba zafi a tare da daga sai hasken kawai wa daba ba'du salam bil baitil haram wasu daga cikin magabata wai sun kewa ɗakin Allah lailata 27 daren 27 fara al mala'ikata fil hawa wai sai suka ga mala'iku a sama a iska kawai da'ifina fawqa ru'usin nas suna dawafi a saman mutane a wannan daren 27 din wa rajulun bisawad yanzuru an gane ko da wani mutum shi kuma yana kallo a cikin baki shine bisawadi yanzuru fa qala lahu akhar ayu shay'in tanzuru wani daga cikin mutane zai yace da shi me kake kallo me kake kallo kamar ya hango wani dandazar abu na baki sai aka ce me kake kallo fa qala sai yace ila lailatul qadr yace lailatul qadr nake kallo fa qala sai yace nam fa ta'khbiruk kai bacci zan baka labari falamma kanat lailatu 27 lokacin da daren 27 ya tabbata zaba bihi ila nakli sai tafi da shi zuwa ga zuwa ga wani dabino bishiyar dabino fa idan naklu wadi'un sa'afahu bil ardi sai ga dabino duk tsawon sa ya fado gaba ɗaya da gangan jikin sa ya kwanta wa qala sayyidi lasna nara hadha fi sanati kulliha illa fi hadhihi al-layla yace ba ma ganin wai ya kamo hannunsa ya ji ya nuna maka ya ga dabi ne sun kwanta sun yi sujjada a wani littafi a baya a wannan masallacin mun ba da wannan misalin shi ma ya kawo sai yace sai yace ba ma ganin irin wannan dabino ya kwanta in ba irin wannan daren ba wa muqa'adun da Allah fiha ba'ad laqahu kuma mun ga gurgu wanda baya tafiya shi ma ya roki Allah a wannan daren Allah ya warkar da shi ya miƙe wa maqa'adatin kazalik mun ga wata gurguwa ita ma ta roki Allah wannan daren ita ma ta miƙe wa akhras mun ga kurma 30 sana wanda baya ji tsawon shekara 30 da Allah ya roki Allah fa atlaqa lisanahu wa takallam shi ma Allah ya saka masa harshe kuma ya tashi ya ci gaba da magana sai ce wa zakara wazir abul muzaffar الوزير أبو المزفر يا أم بتتي وأنه رأى ليلة 27 وكانت ليلة الجمعة yace shi ma yana ganin ya ga yana ganin daren 27 ya kamar kamar ya dace da daren 27 kuma wannan daren ya kasance dare ne na juma'a wa kana lailata juma'atin baban fi sama'i maftuhan shamiyil ka'aba sai yace a wannan daren kuma dare ne na juma'a ya ga wata kofa a sama an bude ta daidai sham shamiyul ka'aba kun san ana cewa ga rukunul yamani wannan rukunan nan rukunul yamani da hajarul aswad da rukunul yaman duk wannan abin da yasa a bangaren yaman suke eh bangaren kuma shine sham a shamiyai ne ake ce musu wai ya ga kofa ne da bangaren sham kun fahimta ɗaya kusurwa kenan ta jikin ka'aba anan ya ga kofar to sai yake cewa ya ga wata kofa an buɗe ta zannu hiyal al-hujratin nabawiyya yana tsammanin cewa daidai daura da dakunan wato matan annabi alaihi salatu wasalam daidai daura da gurin walam yazal kadhalika ila dulu'i shams an gane ko eh ko kuma su malamin suka ce wai daga nan yana hango kaga harami wajen Ka'aba kenan yana hango har dakunan matan annabi alaihi salatu wasalam to sai yace walam yazalka zalika ila dulu'i shamsi bai guje ba wanne yanayin har rana ta bullo yana ganowa wa in waqa fi lailatin min awtaril ashri lailatul jum'atin sai mala yace kaga idan Allah ya sa daren juma'a ya fado ya dace da ɗaya daga cikin darare na mara da ake neman lailatul qadari sai yace fahiya arzamin gairiha to ita fi tafi dacewa yadda a nemi lailatul qadar fiye da wata wata ranar da ba ita ba ko da wannan kwanakin da za su zo a fahimtar malam idan dai aka samu a cikin wayannan 21 23 da biyar da bakwai da tara in aka samu da daren juma'a a ciki sai sai an fi sa rai a wannan daren wannan hasage ne karaye dararen duka malam ka huta yawwa duk wannan abin da suka faɗa zai iya yiwa a shekarar abin da suka faɗa su sun gani din zai yiwa ma ma zalika ala lahi bi aziz ka ga lailatul qadr kaga ko ina bishiyu sun kwanta zaka iya yi amma ba alama bace zai iya yiwa mutum ya roki Allah kamar yadda wayannan magabatan suka faɗa a daren Allah ya karba addu'a su kuma kurma ya warke amma kar ka dauka wai sharadi shine sai an ga kurabe sun warke yawwa shine kawai abin da ba a so kar ka dauke shi a matsayin sharadi cewa sai an ga kurame sun warke in ba gan su ba to ba haka bane sai mali yake faslun fil amali fi lailatul qadr fasalin da zai bayani akan yin aiki a daren lailatul qadr an gane ko yawa sai ce sabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya inganta daga annabi alaihi salatu wasallam ya ce man qama lailatul qadr imanan wa tisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi wa fil musnad an ubada man qamaha ibtiga'aha wata ruwaya ta akai wanda yi tsayuwar daren yana mai neman lailatul qadr thumma waqa'at lahu sannan ya dace cewa daren ne gufira lahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'assar walin nasa'i fi hadith qutayba ibnu sa'id an sufyan gufira lahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar qala al-hafiz wa isnaduhu ala shart sahih isnadin sa yana kan sharadin bukhari wa qiyamuha tsayuwar daren kuwa inna ma huwa bi tahajjudi fiha wa salah ka sani ana yin tahajjudi ne a wannan daren da yin sallah wa qad amara sallallahu alaihi wasallam aisha bi du'a fiha annabi ya umarci na aisha ta hanyar yin addu'a قال سفيان الدعاء في الليل التي أحب إلي من الصلاة سفيان الثوري يتي إن الدعاء أو أن ندر شيء يفتو يوعى قرين في يد سين صلاة وإذا كان يقرأ ويدعو idan mutum ya kasance wato ya kasance yana yin karatun kuma yana addu'a sai yace wa yargabu ila Allah fi du'a yana neman yana kwaɗayin abubuwa masu yawa a gurin Allah cikin addu'arsa wal mas'alati da roƙon Allah la'allahu yuwafiq wata kila sai mutum ya dace to amma kuma ai a sallan ma ai da addu'a ce yawa sai ma lai ce wa qad kana sallallahu alaihi wasallam yatahajjadu fi layali ramadan annabi ya kasance yana tahajjudi a dararen ramadana wa yaqra'u qira'atan murattala kuma yana karatu karatu tartili ba fijo ba la yamurru bi ayatin fiha rahmatun illa sa'al baya wuce wata aya ta rahama face sai ya roki Allah Allah ka bamu wannan rahama wala bi ayatin fiha azab illa ta'awwaza ba ayar azaba da annabi zai zo kan tafati sai ya tsaya ya nemi tsari a gurin Allah fa jama'a baina baina salati wal qira'a wad du'a wa tafakkur kun ji shi annabi zai hada tsakanin sallah da karatun qur'ani da addu'a da tintintini wato tadabburi da aka ce ai wa hadha afdalul a'mal wannan shine mafi soyuwar ayyuka wa akmaluha mafi tikafi layalil ashri a wayannan dararen guda goma wa gairi ha da wannan sa qala sha'bi fi lailatul qadri sha'bi ya faɗa a lailatul qadri yace lailuha kana hariya daren lailatul qadri da yinin su duk ɗaya ne wa qala sha'bi imam sha'bi yace utuhibba an takuna istihadu fi nahariha an so mutum ya an ya kuna istihadu ya zanto kokarin ka kayi a yini da rana ka raba mutane abinci ka raba musu kuɗi kai musu kyautar kayayyakin sawa an gane ku kai jihadi fi lailiha kamar ijtihadin mutum ne da daddare qalat aisha radiyallahu anha ya rasulullah in wafaqtu lailatul qadr ma aqul in na dace da lailatul qadr me zan ce kale yace quli allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni na rantsi da Allah ba kada addu'a da ta kai wannan warawa an ibn abbas radiyallahu anhu ma marfu'an إن الله ينظر ليلة القدر إلى المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيعفو عنهم الله ينا دوبا أدل ليلة القدر الله ينا دوبا مؤمني دقتي الأمة النبي محمد sai musu abuwa wa yarhamuhum ya ji kansu illa arba'a banda mutum hudu mudminu khamrin wanda ya dawo mai yana shan kayan maye wa aqun da mai zaba wa iyaye wa mushahinun da mai gaba wa qadi ibrahimin da mai yanke zumunta Allah ka kiyaye mu lamma arafa al-arifuna bi jalalati bi jalalihi yayin da masana Allah suka fahimci girman Allah kaza wuce suka kankan da kansu walamma sami'a al-mudhnibuna bi abuhi dami'u ma samma illa abu wallahi awinna yayin da kuma masu zunubi suka tuno abuwar Allah madaukakin sarki sai suka kwadaitu na cewa wato babu komai a gurin Allah madaukakin sarki fa sai afuwar Allah in baka nemi afuwar sa ba kuma a can samma hunaka yake nufi hunale mudayin samma amin an gane ko awin nar ko kuma wuta in baka nemi afuwar wata wuta zaka tafi إنما أمر بسؤال العفو في ليلة القدر بعد الاجتهاد في الأعمال فيها أن أمرتكني ko ya ba da umarni ka roƙi abuwa a lailatul qadari bayan ka yi ijtihadi a cikin dararen abun nufi bayan ka roƙi abin da zaka roƙa ba laifi kuma ka hada da addu'o'in ka kuma bayan ka yi ɗaya biyu sai ka ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni fil a'mali fiha a dararen wa fi layalil ashra wannan dararen kwana goma li anna al arifina yastahiduna fil a'mali salihah domin masana Allah suna dagewa wajen yin ayyukan kwarai sun la ya rauna li an fusi ma'amalan sannan ba sa jin cewa sun yi wani aikin kirki kar ka rika daga wa Allah hanci ka ce kai kai kaza ni da na fito me kai minti goma yawa wala halan ko wani hali ko mutum ya rika tunowa cewa jiya fa mutum hamsin na rabawa dubu ɗari ɗari wala makalan ko wata magana zai rika tunowa kawai ya yi wa Allah ya mun nuna alaikum an aslamu yana yi wa Allah gori an gane ko fa yarji'una ila su'alil afwi an gane ko to wannan sai ya sa su kawai wato su sun mala ya rauna da anfusi ma'amalan wala halan wala maqalan ba sa taba tuno wani abu da suka yi na alkhairi na magana ko na aiki ko na me fa yarji'una ila su'alil afwi kawai suna komawa ne zuwa ga wato roƙon Allah afwa ka halil muznibil mu'tarif kamar wanda ya dawwama yana yi wa Allah sabo haka bayin Allah suke ba ta rutuwa da aikin da suka yi wa Allah sam ba ta yi kana mudarrif wani daga cikin magabata mudarrif yace ya qulu fi du'a yana cewa a cikin addu'a sa Allahumma rda anna Allah ka yadda da mu fa in lam tarda anna amma ka yadda da mu ba fa afu anna to kai mana afuwa ya rabbi ya ubangiji abduka kada ataka bawanka ya zo ba wa kada asa'a kuma yayi ma sako wa kada hafa kuma yayi maka wauta yakfihi minka haya'uhu min su'i saboda haka kunyarsa wato ta ishe ki dangane da kai da kai ya Allah min su'i ma kad aslafa saboda munin abin da ya gabatar ba ga yakin ba malam mai kahadani yake cewa wallahi law alimu qabiha sarirati la abas salama alayya man yalqani wa la a'radu anni wa mallu suhbati wa la bu'tu ba'da karamatin bi hawani lakin satarta ma'ayi wa ma'aibi wa masalibi wa afauta an sakadi wa an tuguyani haka ake son bawan Allah kullun ya rika jin cewa shi mai sako ne ba ka ganin annabawa annabi zai daga hannu ya ce rabbana alayka zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna to kai waye ni waye da mutum ba zai ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ba ka ce wa Allah kai azzalimi ne ka ce ya Allah na fi kowa tsiya haka zaka ce duk duniya na fi kowa zunubi duk kiran sallar sa masallaci eh kar wani abu ya rude ka wannan yana sa Allah ya kula mutum da wuri an gane ko to shine malai yace hamalat dhunuba ala dhunubi almubiqat Allahu akbar yace nayo da kwan zinubai akan zinubai kuma wasa halakarwa ma zinuban wa asrafa kuma na wuce gona da iri wa qad istajara bi baili afu afuika Allahu akbar yace amma nayi makwabtaka ta gefen afuwarka min iqabika yace dan wato dangane da abin da ya shafi hukumarka ya Allah mulhifa lallai wato ina lulluba ne da afuwarka ya Allah ka lullube ni da afuwarka ka kauda kai da zunuban da nema wannan shine fasalin fi wada'i ramadan sai gobe za mu biya shi insha Allah ta'ala a fasalin da zai magana akan bankwana na ramadan abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yafe mana muna sa ran gobe za mu rufe karatu insha Allah ta'ala muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da su mun saurara kuka Allah madaukakin sarki ya saka kowa da alkhairi ina cewa kusan duk shekarun da muka yi muna wannan littattafai na ramadan ba shekarar da ta bani sha'awa kun ga har yau wani bawan Allah ya kuma siyar littafi ana yi gobe ma za a gama amma bayan Allah ya suke kawai dan mutane su amfana gaskiya an kayatar da ni an sai littafi ya kai ɗari biyu mata da yawa da suke zuwa karatun nan suna da yawan gaske saboda haka an yi kokari matuƙa kuma shi kansa wannan yana ƙara mana ƙarfin gwiwa wajen mutum ya rika jin cewa lallai ya kamata ya ƙara zage dan al'umma tana son alkhairi muna roƙo Allah ya saka kowa da alkhairi Allah madaukakin sarki ya hada mu cikin ladan Allah madaukakin sarki ya nuna mana Ramadan na lafiya lau Allah ya ba mu iko yin ibada yadda ya kamata a ciki muna roƙon Allah da sunayensa kyawawa da sufofinsa madaukaka Allah ka tabbatar da mu akan ayyuka na alkhairi muna roƙon Allah da sunayensa kyawawa da sufofinsa madaukaka Allah ka hore mana yadda zamu taimaki bayan Allah a wannan wata mai albarka muna roƙon Allah da sunayensa kyawawa da sufofinsa madaukaka Allah ƙara rufa mana asiri duniya da lahira Allahumma aminna fi awdanina wa aslih a'immatana wa lata umurina waj'al wilayatana آتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين